الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاكم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم الآل العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جملة الشيخ الرجل لنا بهذا المحضر وتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر الفصل التاسع تاسع عشر فصلي نقوم شاترا tawazuhu sallallahu alaihi wasallama kankan da kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne muke cewa tawazu da Hausa kankan da kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa amma tawazuhu sallallahu alaihi wasallama amma kankan da kan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ala uluwi mansibihi a bisa maɗaukakin matsayinsa ƙololuwan matsayinsa wari aci wasu batihi da ɗaukakan martabarsa ma'ana darajansa ta cikar annabtansa shi ne babban annabi sallallahu alaihi sallama ƙila ma wannan alif da lami ɗinnan na dilmiyewa ne shi kaɗai ne cikakken annabi kowa duk annaba na ibansa ne sallallahu alaihi wasallama al-istigraqiya ce sallallahu alaihi wasallama haka an ar-risala din ma aiken nasa kuma da gabewa aikensa cewa shi Allah ya aiko shi zuwa halitta duk gabaki daya sallallahu alaihi kuma da cin nasarar da yayi ya ci nasara ya shiryar da halitta ya gyara halitta ko ba wanda suke addinin sa ba sun yarda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci nasara yayi yayi kaza kuma da cewa Allah ya yi isra'i da miraji da shi ya je ƙaba ƙausain au adina ya je al'arshi yau wani idan ya fita a addini ne in ya fita misir ya je yau karatu sai yanzu yana togo ko yana girman kai ko ko in a turanci ne kaza in ya je ingila ya karatu ko ya je faransa ya karatu ko ya je indiya ya karatu ko malaysia sai yanzu yana girman kai saboda ya je manzo Allah ko sai da ya je ƙaba ƙausain au adina sai da je taka al'arshi yau wani in ya je white house ya ɗau hoto a wajen dan gadinan kawai zai je ya kewaya ya zo yana ta takama kenan a afirka cewa ai na je white house na manzo Allah sai je fadan Allah tabaraka wa ta'ala sai da duk je wani abu da amma duk da haka kowa wanda ya kai shi kankan da kai ba wanda ya kai shi kankan da kai zuwa irin wayannan wurare ka gano alherin da wato in dai mutum yana da hankali kankan da kai zai ga shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ƙarshen inda ba wani ɗan adam ba wani halittan Allah da ta iya zuwa wannan waje sallallahu alaihi wasallama da cikan ma'arifansa da cikar kome nasa amma ko ba wanda ya kai shi kankan da kai sallallahu alaihi wasallama sabida me sabida nauyin sirrin da yake tare da shi inna sannuki alaika qawlan saqira bishiya in tana da 'ya'ya to tafi tafi tafi sunkuyar da kai in ka ga bishiya can sama ba ta da komai holo koce ba ta da abu din gaba gida sallallahu alaihi wasallam to amma duk da haka fa kana ashaddan nasi manzon da zo shine mafi tsananin mutane tawazu'a kankan da kai wa adamahu shine mafi rashin mutane kibiran girman kai manzon da shi da girman kai kwata kwata wa hasbuka ya ishe ka to girman kai din nan ba wai fa sa riga mai kyau sa hula mai kyau sa shine girman kai ba ko yin shimfiɗa mai kyau ba shine girman kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zargi girman kai wani balarabe wani daga cikin sahabbai kace ya rasulullah wallahi ni dai ina so rawani na ya zama yafi na kowa kyau riga za ta zama ta fita kowa kyau takalmi na ya zama na manzo Allah ya ce wannan ba shine girman kai ba girman kai kin gaskiya da kuma tauye haƙƙin mutane danne haƙƙin mutane kaga kowa banza ne kai ne kaɗai abu ka tauye darajarsa ka wulaƙanta shi kuma a gaya ma gaskiya ka ƙi gaskiya ga ta ka tabbata kai ko abin da yake hannunka ba bai kai wannan ba to wannan shine girman kai duk gaba gida ya zama lokacin da kai ado din ka fi kowa kankan da kai ba za ka kyamaci talaka ba ba za ka kyamaci yan uwanka fuqara wa ilallahi ba za ka kyamaci yan uwanka na Allah ba yan faila duk da za da lokacin da kake da kaya mai kyau ɗuma sannan za ka zauna da su ai dai an ga Allah ya ji kansa Isa Zakiru Allah ya ji kansa jega da ɗanyen boyal a jikinsa da waya amma haka zai shiga ya dinga ba da zikiri shi zai fara a dungula a da'irar ma duk masu akoko malahai su shiga Allah duk masu kofulin sai su narke nan da nan sun gare ga mai boye yana a dungure motar sa jib a wannan lokacin ba irinta amma duk ya mammane ta da hotunan shehu ma duk ga baki da to ya zama lokacin da kai kai shiga asin da asin din ko zinare ka daura ya zama sannan ka fi kankan da kai to nan bai cuce ka ba amma ko kofulin kasa an kana da girman kai kofulin din ya cuce ka da to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi girman halitta ga kankan da kai wa hasbuka ya ishe ka ka san kankan da kai wa hasbuka ya ishe ka ka san annahu shi manzon Allah ya fi kowa kankan da kai cewa annahu shi manzon Allah ku yira an bashi zabi baina an yakuna nabiyyan malikan tsakanin ya zama annabi sarki irin Suleimanu irin annabi Dawudu Allah tabaraka ta'ala ya bashi zaɓi ka zama annabi sarki kake so irin Dawudu irin Suleimanu au nabiyan abda ko ka zama annabi bawa irin annabi Isa irin su annabi Yahaya dai da ka zama ko da sarkin ma sarkin yana kanka dai abu faktar sai manzo Allah ya zaba an ya kuna nabiyan abdan ya zama annabi sarki ya zama annabi ya zama bawa ya zama annabi bawa manzo Allah ya zaba an ya kuna nabiyan ya zama annabi bawa faqala lahu israfilu sai mala'ika israfilu ya ce masa inda zalika yayin da yaga annabi ya zabi ya zama annabi bawa fa inna Allah to kai minna ubangiji tabaraka wa ta'ala kad a adaka ya baka bima tawada'ata lahu saboda wannan kankan da kan da kai to ubangiji ya baka annaka sayyidu waladi adama kai ne shugaban dukkan adam yau bal kiyamata ran tashi kiyama to kai ne sarkin kowa ranar tashi kiyama sallallahu alaihi wasallam saboda wannan kirga wa awwalu man tanshaqqa anhu al-ardu kai ne farkon wanda kafa za ta kagewa a ranar tashi kiyama ka fito wa awwalu shafi'in kai ne farkon mai ceto a ranar tashin kiyama saboda wannan kankan da kai da kai to ta nan zamu gane dan ka zama malami ko dan ka zama shehi ba fa shikenan dole ka zama sarki ba sakko ka zama shehi bawa ka zama malami bawa irin yadda annabi sai Allah ya daga darajarka duk mai girma duk mai imani duk mai hau hukumomin ma sai Allah ya sa su sai ya sa masu tsoronka da kamar yadda Allah ya sa wa kaza kaza amma saboda da kawai dan ka zama shehi ko ko dan ka zama malami kawai ka daukar ka kai ne sarkin duniya kai ne ka muridai su kasa matsowa kusa da kai masu neman ka su kare kai ba ka zama dan siyasa kai ba ka zama can kuma kai ka bar inda kake daga kuma ka zama ba kowa ba wajen Allah daga to wannan sai mu koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk gaba gaba ki da yawa حدثنا أبو الوليد أبو الوليد يا زن تدمو ابن العواج الفقيه مثلا الدين رحمه الله الله يرحم شيخ بقراءة عليه كرن تامر حديث النيجي في منزله أتكين جدا بقرطبة قرطبة سفين كينا فنان دولة مسلمة تنا سفين مالا كافن تكري أداو فاس وينسي أمريكا وينسي أبو وينسي ده أهل كاسو بقرطبة قرطبة سنة سبعين shekara ta bakwai wa kamsu mi'atin da ɗari biyar hijirar mazalla tana ɗari biyar da bakwai hijirar mazalla tana ɗari biyar da bakwai wajen shekara ɗari tara da wani abu kenan da shekara ta ƙala shi kuma ya ce haddasana abu aliyu abu aliyu ya zantar da mu alhafizu mahaddacin hadisi haddasana abu umara abu umara ya zantar da mu حدثنا ابن عبد المؤمن دان عبد المؤمن يا زنتر دمو حدثنا ابن داسة دان داسة يا زنتر دمو حدثنا أبو داود أبو داود يا زنتر دمو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يقول أبو بكر بن أبي شيبة يا زنتر دمو حدثنا عبد الله بن نمير يقول عبد الله بن نمير يا زنتر دمو عن مسعرين يقول يا كربا دغ مسعر عن أبي أنبسي shi kuma ya karɓa daga abiya ambasi an abila adabasi daga abila adabasi an abi marzuki shi kuma ya karɓa daga abi marzukin an abi galibi shi kuma ya karɓa daga abi galib an abi umamata shi kuma ya karɓa daga abi umamata radiyallahu anhu Allah ya ƙara yadda daga abi umamata al-bahili kenan qal abi umamata al-bahili yace karaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito mana ai ka ji girman sahabi yace mun ci da annabi annabi ya fito mana wani ko salati yake ta buga ga annabi ko sau daya kaga shi ko ana tare ma duk gaba gida karaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito mana mutawakki'an yana mai dogara sanda yana mai dogaro alal asa absa sanda kila rashin lafiya ce ta sa kuma kila rashin lafiya kila kuma rauni dan manzo Allah sai ya kwana wajen biyar yana azumi ba sahur ba buɗe baki misali kenan wani zuwan habba zai iya zama ba in bai jingina ba sai ya sai ya tokara da da bango sai ya tokara da bango wani zubin dole sai ya daure cikinsa da dutse dan kar sama ta ja shi kuma yanzu ba yi da nauyi kaman takarda ne sama za ta iya ɗaukansa to sai ya daure jikinsa da dutse dan ka saboda girman annabta sahabbai za su yace musu kai kul ka ku yi wannan daban ne ina kwana wajen ubangiji na yana ci da ni yana sha da ni ma'ana ladaiful ma'arifa akwai ma'arifa mai ma'arifa zai iya shiga daki ya halwa mai ma'arifa zai shiga ko ko a cikin rijiya aka ajiye mai ma'arifa Allah ya kiyaye ba abin da ya same shi yana tare da Allah kwakwalwar nan tasa fadan Allah ne hadaran Allah wanda bai da ma'arifa tunaninsa bai shirya iya unguwarsa ba ka aka sa shi a ɗaki yanzu kwakwalwarsa ya tabuga yanzu ya haukace abu duk gaba to kila saboda rashin lafiya kila ko saboda yunwa sallallahu alaihi wasallam aka ya ka dama saboda wannan maganga karban abu da yake a wajen Allah wannan irin al'umma da take karkashin sa komai ma'arifanta komai cillawanta tana karkashin kafarsa to ai ko ba ya tsaya ba in ka san akwai mazaje a bayan ka ai ba ka ba ka tsaya ba to manzo Allah yana dogara akan sanda fa qumna lahu sai muka tasan matsaye ga girman annabta ga kuma wannan hali da ya fito a ciki to ko kuma kila kawai ma dogara sa annabta ce kawai dan Imam Shafi yana cewa na dau sanda ba wai dan na tsufa ba saboda sunnan manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam sunna ce ta annabawa bare shi manzo Allah yana daga cikin alamarsa sahibul hirawati ma'abokin sanda ko kwagiri ko kwa ikon Allah ka duha ga yau komai kankanta yaro da an naɗa yi sarauta dole ko hakimi ko wai dole kaga ya rike sanda akwai wani malami yana ne sai an rike shi ma yana talle talle zai hada amma ba za a rike sanda ba ka a ce an tsu aiki an da sanda to ne gausi da duk gaba ki daya ba za adadin sandunan sa duk gaba ki daya daga alama ce ta tsoron Allah ta kankan da kai da abu alama ce wai kuma kai yanzu da aka baka sanda din nan ka san dan fulani ka zama yanda ba fulatani duk sai ka ganshi da sanda saboda yana kiwon tumaki to kai yanzu kiwon halitta aka baka ra'i ko masu so za ka gansu da sanda sunan sa ra'i wai makiyayi to kai ma na Allah kai ma na Allah da bare muqaddami to kai ma yanzu an baka kiwo dole sai ka ɗau sanda ta kiwo ba wai don kai duka da ita don dai ka dinga ganin nima makiyayi ne kullum yadda za a ga ɗan fulani ko cikin birni bai rabuwa da sandan nan to kai ma ka zama kai ma kana da sandan nan su wai ta kiwo ce kai makiyayi ne kai makiyayin hankalin al'umma ne kai makiyayin addinin alwa kai makiyayi ka sa su ma'arifa duk gaba ki da to fa kumna lahu sai muka tasawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana tawadu'an dan kankan da kai sai ya ce mana la taqumu kakku tashi kama taqumu al'ajin kamar yadda bai bayi waɗanda ba larabawa ba suke tasawa shugabanninsu yu'azzimu ba'dhum ba'dhan shashin su yana girmama shashi to malamai suka ce manzo Allah ya faɗi wannan ne dan kankan da kai sallallahu alaihi wasallama ko kuwa saboda ba al'adar laraba ba ce wannan al'adar wanda ba laraba ba ne to malamai sun sa hukunci akan wannan hadisi da yawa sun ce wannan hukunci wannan hadisi ba wai ya gangabe ba ne ba wai ya nuna kakkata sawa babba ba kakkata sawa mutumin banza dai mai girman kai wanda bai ba alheri ba shi da wani alheri ba sai dai kana tsoron sharrinsa zai cuce ka in baka to ka tasan masa amma malamai suka ce kuma manyan malamai suka ce amma sarki ko shugaba babba ko babanka ko malaminka ko wani mai daraja dai ka tasan masa in ka gan shi ba komai ka tasan masa in ka gan shi ka tasan masa sabida kuma ranar yakin kandaku ranar yakin kandaku da aka yaki kuma bani ƙuraiza yakin bani ƙuraiza da bani ƙuraiza suka ce sun sauka a hukuncin sa'adu bin ma'az sa'adu bin ma'az to a wannan lokacin kuma an harbi sa'adu bin ma'azu a akhulu wata jijiya mai shokin din nan jijiyar da take dauke da rai akwai wata jijiya a jikinka da ka dan buge da bango sai ka ji jikinka kamar wuta ta kamar wuta ta jaka sunanta akhulu wannan jijiya rai a jikinta yake to to shi anan aka harbe shi shikenan ya zamanto ya faɗi ya yi fara ba zai iya wani abu ba kuma jini yana zuba to da yake wali ne ya ce Allah in ka san akwai ragowar yaƙi kyale ni in ga ka ka biya bukata akan ƙuraiza din nan da suka amma an gama yaƙi kuma karɓi raina to har sai da aka yaƙi ƙuraiza din kuma Allah ya biya bukatarsa a ƙuraiza din sa ne shi to Allah rashin lafiya kuma ta tashi Allah ya hukuncinta kawai jini ya balle masa kuma nan da nan ya rasu to da suka ce hukuncin suke so manzalla ya ce a je a ɗauko shi a jaki a jaki aka je aka ɗauko shi saboda zai iya komai ba an harbe shi a wannan jijiya a kan jaki aka ɗauko shi da ya zo duk sahabbai da annabi da kowa duk ana zan manzalla ya ce umu ila sayyidukum ku tashi ku tasawa shugabanku to kuma kaga sallallahu alaihi wasallam yanzu manzalla ya ce duk a tasawa shugaba to ta nan aka hada ana gane hukunci da hukunci kar mutum ya ji wannan hadisi ya je girman kai ya ki tasawwa malami ya ki tasawwa shugaba ya ki tasawwa sarki malamai suka ce har wannan irin gaisuwa da ake wa sarki in yaraba ne su yi dobale da ake cewa kaman kwanciya in mu hausa ne ga irin haduwar da muke na kai wa sarkinka kai wa sarkarka rashin kunya ka bashi hannu ka girmama Allah ne ba ruwanka kowa ya shige ba kai dai wannan sarauta kake girmamawa saboda dole mutane su zama suna da shugaba dole mutane su zama suna da tsari amma aka zama rakatai ba abu duniya ya ta lalace ya ta lalace duk gaba daya to shine wannan kuma take anan an ce Hassan bin Sabit mawakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yayi shekara 60 a nasaranci ya san komai na manzo Allah sannan kuma ya shekara 60 a musulunci shekara 120 yayi ya shekara 60 a nan sai abu to shi annabi ya faɗi wannan ai annabi ya kuma fitowa sahabbai aka zazzauna saboda bin horo ba san taladabi ne ba wannan maza da ka ai hasani ya tashi ya kasida qiyami lil karimi alayya fardu wa tarkul wa tarkul fardi ma huwa mustaqima ai yumkinu man lahu aqalu wa fahamu yara hazal jamala wala ya komo in ta sauwa babba dole ne ni a wajena in bar wannan dole ni ban ga ya dace ba yanzu mai hankali mai fahimta zai ga wannan kyau ya ki tashi ayin cin mallahu a to akwai maganganu cewa duk wanda ya haddace wa'annan battuka ba zai shiga wuta ba mun gode Allah sai a rubuta shi ko يا أمير الكريم علي فرض فتلك الفرض ما هو مستقيم أي يمكن من له أقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم والله بزي يوبا والله ده كاغو أيضا النبي تعشد إيه هو مقع جنسا دقة باكي ده فريدة قصير yawa to to manzala sallallahu alaihi wasallam to kanku ta san mun kamata ku mu la'ajimu irin yanda bai bayi wa'anda ba laraba suke tashi yu'azzimu ba'dhum ba'dan shashin su yana girmama shashi kuma wannan ko su din ma ba wai yaki musu bane wannan al'adar su ce to to abu wa qala annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna ma ana abdu ni bawa ne akulu kama ya kulu abdu ina ci kamar yadda bayi suke ci kamar yadda bayi suke ci wa ajlisu kama ya jilisu al'abdu ina zama kamar yadda bawa yake zama bawa in zai zauna dole haka zaman kaga bafadan sarki zai zauna kaga irin zaman da zai yi sai da wai bawan sarki ne diga ko kai ma an kaje gaban sarki talakan sarki ne ba kai ma dole kai irin wannan duk gaba ɗaya kuma sai ka shiga ƙasashen larabawan ikon Allah za ka ga akwai bayin nasu har yanzu za ka yadda bayin suke zama yadda bayin suke magana yadda bayin suke cin abinci yadda bayin sai ka ga daban ne yanzu ka shiga murtani an ga yadda bayin suke yi daban yadda su kuma shugabannin suke yi daban to manzo Allah ya ce ai dai manzo Allah kowa ya san dai ba bawa bane bawan Allah ne amma shugaban kowa ne ba ƙuraishe ne kowa ya san dan banu hashim ne ba ƙuraishe ne daga to ta kanan za ka san wannan maganganu duk na kankan da kai ne a wai na abuwan in kuwa bawan Allah ne ai ko su bayin ma ai bayin Allah ne duk gaba ki da to za ka san za ka san dai wannan maganganu duk na kankan da kai ne to ina zama yanda bayi suke zama wa kana sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance tsira da aminci Allah sauta a gare shi yarkabul himara yana hawa jaki sallallahu alaihi wasallama kuma yanzu jaka keke ita ake kafi karfin hawa keke kafi karfin hawa keke ko kafi karfin hawa babur da kaza kaza kai sai motar ma ba irin su gof ko su kaza ba sai na kaza a to mazalla yana hawa jaki wayu difu kalfahu yana yin goyo ma a bayansa akan jakin ma ya goya wani ma ta hau su biyu ya taɓa goya usamatu waya udul masakina manzo Allah yana zuwa ya gaida talakawa ba wai sai shugabanni masu kuɗi ko kaza kaza ba talakawan ma yana zuwa ya gaida su in ba su da lafiya ko ko abu wai jalisul fuqara yana zama da talakawa sallallahu alaihi yana zama da masu kuɗi yana zama da talakawa wai jiba da awatal abdi manzo Allah yana amsa kiran bawa in bawa ma ya shirya dan wani abu bautar da yake ya dan samu kuɗi ko ya samu dan wani abu ya dan shirya liyafa ya kira manzo Allah manzo Allah yana amsa masa sallallahu alaihi wasallama wa yajlisu baina ashabi manzo Allah yana zama tsakanin sahabbansa muktalidan bihin ya cuɗanya da su haythu man tahabihil majlisu duk inda waje ya cike masa nan zai zauna an tattaru an taru duk inda waje ya cike masa nan zai zauna sallallahu alaihi wasallama bayana da nasa waje zan ba amma duk inda waje ya cike masa nan zai zauna sallallahu alaihi wasallam ba sai wani waje da nan ne can can can nan ne wajen zaman sa ba ko kaza ko sai an yi wa'ansu shimfiɗu kaza in an yi ba dai amma dai inda duk waje sallallahu alaihi wasallam wa fi hadisu umara radiyallahu anhu a cikin hadisin sai yana umar Allah ya kare da a gare shi manzo Allah yana cewa la tadruni kan ku yi min tadiriya kan ku yi min yabo din nan na kai karshe wanda zai jawo kuma haku wulakanta wani annabi ko ko kan ku yi min irin yabon da nasara suka yi mun nasara suka ce isa dan Allah ne kaza kaza wannan kaka to wannan fa yaban shari'a yana nan manzo Allah abdullahi wa rasuli wa ashhadu annahu abdullahi wa rasuli yaban ma'arifa kuma sanin sa da kai a ma'arifa sallallahu alaihi wasallama rasulun min Allah ana min nurillahi wal mu'minuna min nur ni daga hasken Allah ne mu'mine kuma daga wannan yabo na ma'arifa yana nan wannan hadisi bai hana yaban ma'arifa ba sai dai ma'arifa wajen ta daban shari'a wajen ta daban la ilaha illallah fassararta na farko-farko na kowa da kowa ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah amma kuma tafiya ce tafiya ce tafiya ce iya karfin sanin mutum duka daya amma ko su su ba su yarda abin da ka fahimta na ma'arifa ka zo kuma ka faɗa ba amma ai gashi yana umar ka san ni kowaye kuwa a tarihi ma ana ka san ni kowa ya kwashi gashi nan to wannan duk in mutum ya gane haka zai iya fassara wannan hadisi amma in ba haka ba ƙeyarsa za ta sha ƙasa yanzu yanzu to la ta tsaro ne kakku yi min taɗiriya kakku yi min kakku ƙetare iyaka wajen wajen wato girmama ni wajen kirari a gare ni kama a ɗaratin nasara kamar yadda nasara ta yi wa annabi isa ta ɗiriya ta tsallake iyaka ɗan maryama ta tsallake to su ma idan maganar ma'arifa suke to su ɓoye ma'arifa su can zai gaba ki da imamu gazali ya yi littafi guda ga shi nan muna da shi sarihul injili duk ya yi wa injilan mafita duk maganganu har wannan zancen ko ɗaɗin ko ba wai nufin wai ɗawa wanda aka haifa ko Allah ya zaɗi da maryam ko a uzubillahi ya a'a wai Allah yana tausayin annabi Isa yadda uba yake tausayin ɗansa shi kuma annabi isa in yana girmama Allah yana bin Allah yanda da yake biyayya ga ubansa duk da baki da to ko ya ce Allah ubana ba wai yana nufin wai wanda ya haife ni ya sa da uwata aka haife ni ba a'a wai wanda yake tausayi na fiye da yanda ubana ma yake tausayi na duk gaba imamu gazali ya yi littafi guda wannan su ne malaman musulunci masu kwakwalwa mai faɗi masu faɗin fahimta ba kwakwalwar mu ta yanzu ba yan kucin komai kafirci komai musulmi yan wanka ma duk kafirta ba irin waɗannan abubuwa duk gaba kida to kuma fi'ilan sabida abu ya kai su kansa sa su na ji wani barisar yana cewa yau mu ma wannan wani abu ne kuma wani ilimi ne da mu kanmu ba za mu iya bayanin sa ba dai amma mu ma wallahi lam yalu wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadu da ta shi kenan kun zama musulmi duk gaba gida duk gaba gida muhittin arabi ya yi maganganu masu zurfi akan wayannan wurare duka to kamar yadda nasara ta wato yi wa annabi isa ta ɗariya inna ma ana abdu ni bawa ne faƙulu in za ku faɗe ni faɗa ta shari'a da faƙulu abdullahi wa rasulu bawan Allah ne ma'aikin Allah ne mun taɓa shigewa akan haka ai abdullahi ne ko ƙarshen ma'arifa ma abdu za ka je ka tara ko a ƙarshen ma'arifan ma abdu za ka je ka tara subhanallazi asira bi abdihi za ka je ka tara kuma ma'aikin Allah ne dan aikin Allah ne tajalli ne na arsala duk tajalli ne to daga bakin shari'a daban bakin hakika daban kuma kowane saboda yanzu in ka ce ka ɗau wannan agogo to kuma za ka sha ƙasa a wayansu hadisan da shi da kansu sallallahu alaihi wasallam kuma yana faɗar matsayin da Allah ya yi masa matsayi kaza duk ga baki daya to amma dai gaban shari'a gashi wa an anas an karbo daga anas radiyallahu anhu anna imra'atan wata mace wata mace kila an ce sunanta ummu zafari makitsiyar khadija ce makitsiyar khadija ce ummu zafari yawa wata mace kila wata ce kuma wata mace kana fi aqali hashe'un akwai dan wani abu a hankalinta ba ta da lafiya wani zubin ja'atu ta zo manzo Allah fa qala sai ta ce inna li ilayka hajatun jimana muhammadu ina da bukata a wajen jimana kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ijlisi ya ummu ya ummu fulani to zauna ya uwar wani kila wanda ya rawaito hadisin ya manta sunan danta kila kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alkunya yayi mata da ya ki faɗa sunan ɗan to zauna ya uwar wani fi ayyi ɗorikin a kowace hanya durukil madina a kowace hanya ta madina shi ita kika ga dama a jilisu ilaiki zan zauna miki hatta a ƙadi hada take har in biya bukata ila yana wani aiki na to ba laifi yanzu zaɓi inda kika ga dama kina so mu gana zan zo in biya bukatun in ji bukatocin ki in yi komai kila yana wani aiki sallallahu alaihi wasallam to yauwa qala fajallasat sai ta zauna fajalasa annabi ilaiha sai manzo Allah ya zauna tare da ita hatta fara ganin hajata sai da ta gama ga annabi bukatocin ta duka manzo Allah yayi abin da ya iya sallallahu alaihi wasallam wannan yayi sakan da kai lokacin da laraba suke kyaman mata suke ganin mata ba kowa bare kuma wacce ma akwai dan rashin lafiya gala gala gala haka take kaga ai wani ma da ta za a dinga matsa kaza kana Anas Anas yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance yarkabul himara yana hawa jaki wai jibu da awatal abdi yana amsa kiran bawa in ya gayyace shi wa kana yawma bani quraizata manzo Allah ya kasance ranar yakin bani quraiza alahi mari yana kan jaki mahadumin an yi wa jakin na ragama ragama in illin zamun igiya ne ana ce man ragama in linzamin wannan karfe ne ana ce lijam linzami da to an yi wa makadumu an yi wa jakin nan ragama bi hablin da igiya min lifin ta ta algararar dabino dabino yana da wani irin abu kaman algarara a jikinsa jikinsa kafin kaje inda ya yi za ga wani abu yana fitowa kaman algarara wani algarara da ake rufe gora da ita za ga akwai dabino yana da irin wannan abin a jikinsa to laraba suna gyara shi su yi tubka igiya da shi da da komai to igiyar da manzo Allah ya ake wa jakin ragama da ita ta wannan algararar dabinan ce alaihi ikafu shi kuma jaki yana da shimfiɗa shimfiɗa wannan shimfiɗa da ake wa jaki ba katifa ba tuku kaga akan shimfiɗa ɗan bargo sannan kuma a sa katifa to jakin ko katifa babu dai shimfiɗa ce kawai ita ce ikafu shimfiɗa in kuma shimfiɗa ta kaba shi sai a ce mangala to mangala to akwai shimfiɗa a kan jakin ƙala haka manzo Allah ya hawa jakin ba ma katifa bare a ce abu da shimfiɗa ce kawai sai ragamar igiya igiya kuma ta algararan dabino ƙala Anas ya ce wa kana yud'a manzo Allah ya kasance ana kiransa ila kubzu sha'ir zuwa wato gurasa ta sha'ir gurasa alkama ko gurasar abin da ba wani daraja ne da shi yanzu burodi kala-kala ne akwai na abu mai kyau akwai wanda kuma ma za a ce ko yanzu mutuwo yanzu a ce ana kiransa ma zuwa tuwon hatsi yana amsa ba ma tuwon shinkafa ba ka ce abu ne mai daraja ana kiransa zuwa gurasa sha'ir wal ihalati wal ihalati asanikati gurasa kuma da aka ci ta da al'ihalatu kakide asanikati mai wari akan kira manzo Allah ma ya ci wannan al'adar larabanci suna da wani suna da kakidan da suke ajiyewa saboda dadewa wani har yayi wari kila kuma wannan dan warin suke so kamar yanzu da muke cin daddawa akwai kwaɗan tuwo da ake yi na daddawa tsofaffi sun yi wannan kwaɗo ga wari ga daɗi to ka ce ana kiransa ma ya je ya ci kwaɗan daddawa duka sallallahu alaihi to ana kiransa ya sallallahu alaihi sallama mutum ko gurasa ya gutsutsura da kaki da mai warin na sallah aka kira manzo Allah fai jibu an ce wani bai yahude ne ma ya haka ya kira shi manzo Allah ya amsa to kuma ta nan malamai suka ce idan mutane suna da abincinsu don yana da wari don yana da wari amma su al'adarsu yana suna ci kuma bai sa cuta lafiya yake sawa ko ya sa ƙanshin abinci to ba laifi tun daga irin wannan kaki da mai wari amma manzo Allah kuma ana kiransa yana ci sallallahu alaihi wasallam sai dai kuma mutum in ya ci ya wanke bakinsa saboda masallaci da da abu yanzu mu Hausawa da ma kabilu da yawa duk gaba ɗaya muna da daddawa wari ne da ita ba ta da kyau a ido shi ma yanzu wannan kakakidan a sani din nan sun ce ba shi da kyau a ido ba shi da a kuma yana da daɗi suna ɗan jin daɗin sa ci bare mara lafiya akwai irin abincikansa irin wayannan da suke ci yanzu olaf suna da geji wani irin kifi kamar fata kifi ne da suke sawa a cikin abinci da abincin yake yin daɗi ya yi ƙanshi za ka ga ana ta cin abinci da nama amma ga wani irin nama a tsakiya an kasa taba shi to bakon bai sani ba malam bakon bai sani ba zai ce da ya kila da ya ladabi aka yi ma'aka sai ka sa a baki ga mutum ya yi ban daki da gudu zai ya amai jeji ake cewa wannan abin duka ba kalla ne bakon da bai tauna wannan abu kowa da ya zo da dama an sa shi ne don ya kanshi a abincin duk gaba ki da to ana kira manzo Allah ya ci wani qala Anas ya ce wa hajja rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi haji ala rahali manzo Allah ya yi haji akan siddira kun siddira kun shi ake cewa rahalu sirdin doki kuma a ce sirdi kowane duk karfunan katakon iri ɗaya ne amma kuma yanayin su daban-daban katakon da ake ɗora wa doki ɗin nan a hau shi sirdi ake ce masa irinsa kuma an ɗora raƙumi shi kuma na raƙumi daban shi kuma na raƙumi ana ce masa rahalu to manzo Allah ya yi hajji sallallahu alaihi wasallama ala rahalin rassi akan wani tsohon sirdin raƙumi kan wani tsohon abin zaman raƙumi duk baki ɗaya rassin tsoho wa alaihi katifatun an sa maka katifa dai an jefa wa abin katifa kuma an yi shimfiɗa aka ɗaure duk baki ɗaya ma tusawi arba'ata darahimin da katifa da katakon gaba ɗaya ba su kai darhami hudu ba kwabbai hudu ko a ce naira hudu ko a ce naira hudu ba su kai haka ba faƙala amma manzo Allah ya ce Allahumma ja'alhu hajjan mabaruran Allah ka sanya shi hajji karɓaɓɓe Allah Allah ka sanya shi hajji karɓaɓɓe la riya a fihi wanda ba riya a cikin sa wala su atan ba jiyarwa a ciki akan wannan tsohon sabbin to ina yanzu da a jirgin sama muke yi da iya condition da kaza kaza amma wai ba fa laifi aka yi amma wai dai ka ga kankan da kan manzo Allah sallallahu alaihi da yanzu manzo Allah zai zo ya hau jirgin sa ga ai sai dai ya ta yi wa Allah karba lalle an yi girka ga baki daya Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam haza wannan kenan manzon Allah kenan mai wannan abu wa qad futihat alaihi al-ard bayan an bude ma kasa duka shine sarkin kan kasa a wannan lokaci wa ahada fi hajjihi zalika wannan hajjin da ya yi a kan sirdi tsoho dinnan a kan sirdin raƙumi tsoho dinnan hadiyar da ya yi a hajjin nan shanu ko raƙuma da ake yanka a wajen hajji mai ata badanatin raƙumi ɗari ya yanka a wajen afa raƙumi ɗari ya hadiya amma shi ga irin wanda ya hau sallallahu alaihi wasallam raƙumi ɗari ya yanka walan ma futihat alaihi makata yayin da aka to ka gani kai dan kai bajinta na kai bajinta sarakuna kai kuwa halin kama irin na talakawa haka ake so yana wajen Allah duk gaba ki da ba wai sai irin irin halin ka za ka yi amfani da shi ba ba wai irin abin ka yanzu dai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har da yadda ya a wannan hajira kumi ɗari ya yanka sallallahu alaihi wasallam ai shi ga raƙumin da yake kai nan siddin sangashi na tsoho ne da digage amma addu'a yake Allah kakkasa wannan haji tari ya ce sallallahu alaihi wasallam yayin da aka bude ma fato makata wada kala ha ya shiga maka bijiyushil muslimin da rundunar musulmai da ada'a ala rahalihi sai manzo Allah ya sunkuyar da kansa akan sirdinsa akan sirdinsa hatta ka da ya masu qadimatahu har sai da gemunsa ya kusa taɓa kurciyar siddin wannan katako da yake gaban yake tokare ka ta gaba shi ake cewa kurciyar siddin wanda yake sai da gemunsa ya kusa taɓa ai mun karanta a fito makata sai da usununu saboda kankan da kai mai cin yaƙi ne ya shigo da komai amma manzo Allah ya shiga yana mai kankan da kai sallallahu alaihi wasallam tawazu'an dan kankan da kai lillahi ga Allah tabaraka wa ta'ala wa bin tawazi yana da kankan da kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qauluhu fadin manzon Allah la tufaddiluni ala yunus kan ku fifita na akan annabi yunus ibn matta dan mata mata din uwarsa ce an ce ba ubansa bane an ce su bi ne kadai ake dangana su da uwa shi sabida da haka aka san shi shi ko annabi isa sabida ba shi da uban ma gabaki daya duk gabaki daya to kan ku fifita na akan yusuf yunus dan mata to malamai suka ce kila manzo Allah yana nufin shi sai da ya shiga duhun dare duhun teku duhun kifi sannan ya ce la ilaha illa anta ya gana da Allah da cewa la ilaha illa anta ba wani ubangiji sai kai Allah gashi yana mushahada yana mushahada a cikin duhun dare a cikin duhun teku a cikin duhun kifi duhu uku zulmatin salata sanai abu shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallama ga duhun dare ga duhun sama din duk baki daya ga sai da aka je da na fata dalla biyu kenan sai da aka je qaba qasain aw adna ai ka ji uku ma ha kuma ai ka ji kaman sama akai sannan manzo Allah rabba ya mushahada da Allah shi ma to ya kafa fifita na akan sa da ni da shi duk abu daya muka gani duk waje daya muka je kila haka ake nufi da ni da shi duk waje daya muka je zai kaza kaza amma dai ka san dai ma'arifan manzo Allah ta dara ma'arifan wannan amma ba wai ni da naje sama wai nan ne gidan Allah ba ba wai shi da ya je ƙasa nan ne gidan Allah a duka kowa matsayinsa yake zuwa ya gana da Allah ba ba wai nan ne gidan Allah ba duk gaba ki da yanzu wani gidansa akan bene yake wani gidansa a ƙasa yake wani wata ɗinsa a ɗaki kaza kaza za a ga wani ɗakin na ƙasa na otal ɗin ya fi wani ɗakin na sama tsada da girma da faɗi abin duk ba zancen sama ne ko ƙasa ba kaza kaza zancen inda a bato duk mala'iku da suke sama da annabi da ya je sama da kaza kaza matsayinsa ya je ba wai nan ne Allah yake zuwa Allah yana ko ina tabaraka wa ta'ala ga yunusa inda ya je ya gana manzo Allah suna tafi da jibril alaihi salatu wassalam manzo Al- jibril ya ga wani mala'ika yana gaggawa yace da manzo Allah dan aike ne shi ma ga- eh, gaishe shi manzo Allah ya gaishe ya gaishe shi su su suna sama shi yayyo kasa yana gaggawa Eh, eh, jibril ya ce masa ina za ka ne ce Allah ne ya aike ni zan je wajensa kuma shi kuma ƙasa ya yi ƙasa ya nufo zai jira Allah su kuma ga sun yi sama su kuma sun nufi wajen Allah duk da baki ɗaya to ƙila shi ne amma in ba haka ba shi aiken yunusa ɗin nan ma alaihi salatu wasalam in ka duba surar annaba ɗin nan suratul sa'ad ce da ta eh, suratul yaqadin ɗin nan da ta faɗi annabi yunus alaihi salatu aiken sa ma bai cika ba sallallahu alaihi wasallama yana da ɗan fushi kaɗan izahaba mukadiban fasanna Allah ba izini ma ya fita har aka kama shi a cikin kifin duk ga abu da ina za a haɗa wannan aike da wannan aiken manzo Allah don haka duk annabawan da aka faɗa sai an ce salamun ala Musa wa Harun salamun ala Aliya salamun ala amma da aka zo kisa sa Allah bai ce salamun ala Yunusa ba saboda aikensa bai cika ba haka annabi Lut aikensa bai cika bai ce a kaza ka cewa Ibrahim zai Allah yake sai dai Allah ya riskar da su cikin annaba duka Allah ya ce wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil to duk sun shiga amma dai haka a kira shi ka sai suka hada aikensa da Muhammadin Rasulullah wanda ƴaƴansa ma ake gaisawa ba ma wai shi ba sallallahu alaihi wasallam to amma dai kila malamai suka ce ma'anar kakku fifita na akan Yunusa fifita wadda za ta kawo a wulakanta Yunusa to wannan kuma wa'azi ne ga masu yin maulididdika za ka ga wayansu in sun je bayani wajen maulidi dan dai su nuna girman manzo Allah sai haka suna wulakanta wani annabi ba an wulakanta wani ba ba an gaya mai magana da za ta sa ya zama tauye darajarsa ba ne kafirci ne tauye darajar annabi a ce da girman na Allah tabaraka ta ce tilkar rusulu wa'ancan annaba masu girma din nan fadalla ba'du mun fifita ba'alinsa amma ba dukkan su ba tilka ne ba hazihin rusul wa'annan annaba na kusa da kai ba tilka wa'ancan annaba masu kololuwar daraja din nan amma kololuwar darajar ta su mun fifita wa'ansun sa amma ko dan autan su yafi karfin kowa ai Allah tilka yace musu tilka abu ne mai nesa tilka rusul to kaga kowanne ka ce abu sa darajar tasa da kaza amma bai kai darajar Muhammadin Rasulullahi ba sallallahu alaihi wasallam to ila haka ake nufi wala tufaddilu ka ku fita bainal anbiya tsakanin annabawa kila fifita da za ta kawo fada amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce faddalna ba'dhum ala ba'd mun fifita ba'dhum su akan ba'd minhum man kallama Allah akwai wanda Allah ya magana da su wa rafa'a ba'dhum darajatu wa in su ma mun daga darajar su duk malaman tafsirin su ne su ce sallallahu alaihi da manzo Allah ake amma ka san shi ba a faɗe shi sai aka yi abin da da wannan ya a ce wa'ansu ma mun daga darajar su kai ka san da wanda Allah yake sallallahu alaihi wasallam duk gaba ki da wala tukayyiruni kar ku zaɓe ni ala Musa akan Musa ku ce ni nafi wai zaben da zai kawo faɗa saboda dama hadisin manzo Allah ya faɗe shi ne saboda faɗan wani musulmi da wani bai yahudi shi bai yahudan ya ce ya rantse da Allah da ya aiko Musa da da kaza kaza yayi maka shi ma wani musulmi ya ce ya rantse da Allah da ya aiko Annabi Muhammad da kaza sai aka so cajin baki to kaga kuma sai kai faɗa ka girmama shehinka ka girmama naka dai amma baka damma baka damara kowa ba a ga yanzu makamin shehu da muke faɗa mu ce kowa yana da nasa daraja amma kuma wannan katimul auliya ne duk kaza kaza mukamin ji almajiran shi da muke faɗa wannan duk suna da rarrasa amma ba wanda zai kai sahibul faidati sahibul faidati ne da kaza kaza ba wai tare da tauye kowa ba ba kuma fifitawa aka yi tsakanin ba wanda zai ce ya yi kafaɗa da kafaɗa da sahibul faidati dan ko an fifita fa- sahibul faidati a kansa kaza kaza sai dai jahili wanda bai san ina aka sa gaba ba ba wanda zai ce ya yi kafaɗa da kafaɗa da katimul auliya tsakanin katimul auliya da sahibul faidati wani magana sai da tafi ƙarfin mu tsakanin uba ne da ɗa ubanmu ne da kakanmu duk gaba ɗaya kafafuwa biyu ne na katimul auliyayi wacce kafa ce ba ta tafi wacce kafa ce ba kaza kaza in wacce ce kaza to sai ka ga jide abu in? to ka ku zaɓe na akan musa ko ku fifita ne wani hannu a haƙƙo bi shakki min ibrahim annabi ibrahim ya ce da allah rabbi arini kaifa tuhil mauti allah na mun yanda kake raya matattu qala awalan tumin Allah ya ce wai baka imani bane qala bale wallahi na yi imani walakin li yadima qalbi ni dai so nake zuciyata ta nutsu in ga abun kuruko akwai mutumin da ko ya yi imani da yana so da ya gani annabi ibrahim shi dan wannan ne sallallahu alaihi wasallama walakin li yadima inna qalbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya girma annabi ibrahim sai ya ce wa nahana haqqu bi shakki mu muka fi mu muka fi cancanta da mu ce zuciyarmu ta nutsu akan Ibrahim min Ibrahim wannan kenan ko kuma malamai suka ce fasarar nan wajen wani hannu a haƙo bishake mu muka fi cancanta da ba mu yi kokwanto ba har shi ma Ibrahim din ba kokwanto ya ba kawai nutsuwar zuciya yake so duk gaba ke da shi annabi Ibrahim ce yi Allah ka nuna mun Allah ya ce masa wai baka yi imani ya ce wallahi na yi imani Allah so nake zuciyata ta musu sai Allah ya nuna man raya matattun akan wani ya kashe wa'yansu a gabansa ya raya su ya gani shi ko uzairu ko kwanto ya yi ce anayi hazi lahu ba da mauta wai washe Allah zai raya wannan gari bayan ya mutu o yaushe to bari kai sai Allah ya karta abin a kansa sai Allah ya kashe shi shi da shi da jakin nasa da komai sannan ya raya shi gashi yana kar da yana ya raya shi sannan aka nuna mai da aka raya jakin amma kuma abincinsa da bai yi kokonto ba abincin yana nan da duminsa da komai yanda aka shekara ɗari abincin nan bai yi sanyi ba bai lalace ba bai yi komai duk da abu to manzo Allah ke walau labistu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da na zauna a kurkuku ma labisa yusuf irin yanda walau labistu da na zauna malabisa yusuf irin yadda yusuf ya zauna fi sijina a kurkuku la'ajabtu da'i da sarki ya aiko yana kira nan da na tashi da gudu na amsa kaji annabi ya fi su duk wannan mukami wai nan yana nuna to kafa ka ji dan an ce wani kafarsa ta dan zane fa ka ce za ka taba shi sai manzo Allah ya ce da ni ne da na da abun ma da zan yi da sai ya fi haka dan ya tsare girman su amma ba wai zai yi ba Allah ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam shi yanzu ba gashi an bashi shawara ba ya zama annabi sarki ko ya zama annabi bawa ya zaɓi bawa shi ko annabi Yusuf ya ce a naɗa na a sarautar gari sallallahu alaihi wasallam ij'alni ala kaza'inil ardi wa inni hafizan ali sallallahu alaihi wasallam wa qala lil ladzi qala lahu manzo Allah ya faɗa mutumin da yace masa ya kairal bariyati ya fiye yam halitta manzo Allah yace zaka Ibrahim Ibrahim kenan kake ni oh Ibrahim kake kira ashe annabi ibrahim kake kira amma da ni ne ba amma hadisi ingatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana sayyidul awwalin wal akhirin ni ne shugaban na farko da na ƙarshe manzo Allah ba bugun magana kowace magana akwai wajenta kowace to kowanne ma in baka gane haka ba sai ka cakuɗa ga haka za ka ga wali in ya kalli jamalan Allah ya ta fantamawa ni ne wane ni ne wane in ya kallo jalalan Allah ya kai ni fa ba kowa bane ka in ba zan ka ce wai mutanen da shi ya warware magana can ya warware na ji yana cewa wai shehu ya warware maganganu a diwani can ya ce ina ma ni ne takalmi can kuma ya ce shi ne aboki wanda ake zaune a ɗaki tare ya za a haɗa takalmi da kuma wanda ake zaune a ɗaki da saboda bai san wancan masoya ba bai san walitta ba bai san mahadara ba me a jalala yake koko a fadar jalala yake koko a fadar jamala yake koko a fadar kamala yake koko duk bai san wannan ba to da haka to kuma tun da bai sani ba Allah ba zai mar askis din bai sani ba me yasa shi ya shiga wajen wa yasa ya magana wannan irin magana da ya faɗa bala'i ce a kansa Allah ya kiyaye mu da magana bala'i ce a kansa shehu Ibrahim kar yake ya san ko me ya faɗa abin da ya faɗa na wajen ne kuma ya san a ina yake kuma almajiransa yan faila sun san meye nan kasancewa da kunna na da zuwa yana cewa ai can shehu yana cewa ina walaita rasulullahi kana musa iran libara ina ma manzo Allah zai ta tutula barhama wuta zai ta kunna barhama wuta eh gure da shi yana cewa a jirni minan nirani Allah ka kiyaye ni daga wuta can wutar soyayya falaita rasulallahi kana ina ma dai manzo Allah zai ta rura wa shehu ibrahim wutar soyayya kana musa irin libar hama naran khalidan kullama dukkan hura ta soyayya nan ku ajirni minan nira ne Allah ka kiyaye daga ramin jahannama maliya daqatin ba zan iya mali ru'yati na in ga wutar ba ma kallanta ma ba zan iya ba fa jismi ya qalwa har jiki na yayi rauni Allah kallanta ba zan iya ba ya a ci- jefa ni a ciki me ya hada wutar soyayya da wutar jahannama in dai ba hauka da kaza kaza kuma su ke runa shehu ya warware magana kuma ba maki ba ne masoyi yana cewa masoyi ne da maki ne ma ko kallon sama ba za a yi ba wutar soyayya daban wutar jahannama daban in mutum bai taba yin soyayya ba bai san akwai wutar soyayya ba ya taba typhoid ko ya san akwai wutar typhoid Ya- akwai wutar typhoid ko ai mutum ya duk mai duk wanda ya typhoid ai ya san akwai jahannaman typhoid a a cikin duk da to abin da ake faɗa duk gaba to in ka gane irin wayannan sai ka gane maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam amma وسياتي كلام magana za ta zo ala hadhihi alahadith a bisa wa'annan hadisai ba'da haza bayan wannan insha Allah wa an Aisha ta an karba daga sai da Aisha wal Hasan da Hasan wa Abi Sa'id da Abi Sa'id wa ghairihin da wa'ansun su fi sifati cikin sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ba'dihim ba'arin su yazidu ya ƙara yaridu ay yazidu ne ya ƙara ala ba'din akan magana ba'adi suka ce kana fi baiti manzo Allah ya kasance a cikin gidansa fi mihnati ahlihi cikin hidimar iyalansa a cikin gidansa yana yana hidimar iyalansa shi ma yanda duk yan gida suke hidima shi ma yana hidimar iyalansa din nan sallallahu alaihi wasallama ahlihi ya fali saubahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana gyara tufafinsa yana eh, abu ne na kamar yanzu da saboda kayan ba yawa kaya sai su yi sati a jikin mutum ko su yi wata a jikin mutum har su yi kwarkwata in Allah yanzu ne aka daina kwarkwata amma hamomin tarar da zamanin kwarkwata kan yayyanmu da kan kannayenmu duk suna yin kwarkwata yanzu ne Allah ya kawo magunguna amma da din za a ki tsohe an kakkashe kwarkwata sai an yi kaza tsofaffin suka ba da wanki sai an ta ko suka ga sun fito da kayan su rana suna ta abun kwarkwata duka kaza to za ka ga yana gyara kayan su haka duk da ba shi da ita kuma ba ta cutan su sallallahu alaihi wasallam guda bai hawa kansa ne akwai dan ya nuna mutane eh, abu yanda za su to manzo Allah yana gyara kayansa da kansa waya halibu shatahu manzo Allah yana tatsa akuyarsa wayar qa'u thawbahu yana facin tufafinsa mahu yana mahon tufafinsa wayar fa'u saubahu kuma yana daga tufafinsa wayar ka'u saubahu yana facin tufafinsa waya kasifu na alahu yana dinke takalminsa sallallahu alaihi wasallama waya kadimu nafsahu yakan wa kansa hidima kuma yana da masu hidima ma yana da masu hidima eh, maza yana da hidima din nan duk ba sai haka yana da mai hidima saboda aikinsa yana da yawa ga tafakkurinsa cikin Allah ga kaza kaza komai karfinsa ba zai iya wa'yansa auka dole ya ce wane i kaza wane i kaza aka- kaza Allah ya faɗi hidima Allah ya yarda da ita jibi annabi Musa wai qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain yanzu annabi Musa neman Khadir ya tafi Allah ya ta amma yana da khadimin sa wanda shi yake rike da sanhon kifin qala atina ga da'ana laqallaki na min safara kai ka mana abincin mu mu karya mun haɗu da wahala ɗin nan ba sakarci ba ne ba wani yana ganin shi ya waye yanzu duk irin wayannan abubuwa na sufa ne a abu ne da Allah ya faɗi shi duk annaba suna da shi duk ni abin da yake min ciwo idan mutum ya zage mu akan abu ko mutum ya- ya ce ya zazzage abin da muke to shi ma kan mu ga yana wannan abu amma kai ka zagi mutane akan abu kai kuma kai kana abu kai naka ne halal na wani haram ko ko na kaza ka in baka in baka yadda da abu to yadda da shi gaba daya a ko ina amma waɗanda baka so su ka zarge su ai suna kaza kaza kai ma kuma ka ka kana wannan abun ko wanda kake so din yana wannan abun ba wanda ba shi da kadi ba shehin da ba shi da kadimi ba annabi Musa ma yana da kadimi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana da kadimai maza yana da kadimai mata yana da eh, ka- kaza duk ga baki da to kuma duk da haka yana yi wa kansa aiki sallallahu alaihi wasallam wa yaqummul baita manzo Allah yakan share ɗakin sa da kansa kuma kadimansa suna sharewa sallallahu alaihi wasallama wa yaqilul ba'ira manzo Allah yana da yana wa raquminsa da baibai yakan daure da raquminsa da kansa sallallahu alaihi wasallam wa ya'lifu nadihahu yana da raƙumin da ake ebo ruwa a kansa larabawa raƙumi sun kasa shi wajen uku akwai raƙumin tafiya suna ce masa rahila wannan sai tafiya ake hawansa saboda yana da sauri yana iya kaza kaza akwai na biha raƙumin ebo ruwa shi kwa ruwa ake ebowa ba zai iya tafiya a irin da shi jiki ne da shi kila ƙarfi ne da shi kuma ruwa ake ebowa a kansa na bihatu ne kamar yadda mu yanzu muna da tankin ruwa muna da lori ta shiga muna da ta zuba kaya muna da ta haka larawa duk raƙuman suna da su wayannan sunaye diga to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sawa raƙumansa abinci in na cusa ne yana wa dokinsa cusa sallallahu alaihi waya akulu ma alkadim yakan ci abinci da kadiminsa waya ajinu ma'aha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi ajinu ko ko ko wani irin abu tare da matan cikin gida kaga yanzu wannan aiki aiki ne na mace surfa yin koko ko yin kulli ko yin abu wannan aikin manzo Allah yakan taya ta an ba shi abu to mun ga irin wannan in ko ya dafa mata ruwan zafi ko ya kuma akwai masu shi kenan sai a yi duk gaba ki da waya hamilu za a tafi manzo Allah yana daukan kayansa mina suki da kasuwa in yaje siyo abu a kasuwa yakan dauko kayansa wani zuwan kuma kadimai su dauko masa duk daya sallallahu alaihi wasallam wa anas an karbo daga Anas radiyallahu anhu Anas yace in kanat al'amatu da yawa ku yanga baiwa min imai ahli madina daga bayan mutanen madina lita akuza biyadi ta kan rike hannun manzo Allah sallallahu alaihi al'adar larabawa wani za ga wannan abu ko ana tafiya a rike hannun mutum ko tura ma duk suna da irin wayannan al'ada to baiwa ma ba wai sai ga ta rike hannun annabi sallallahu alaihi wasallam fatan taliku bi ta tafi tare da shi har su sha'a inda ta so hata ta kabiya hajata har ta je ya biya mata abin da za ta zai sai mata ko abin da zai ko magana da za a gaya masa ko hukuncin da zai yi sallallahu alaihi wasallama duk gaba ki daya wata kala alaihi rajulun wani mutum ya taba shigowa wajen manzon Allah sallallahu fa asabahu min haibati saboda kurjinin manzon Allah sai ra'idatun makarkata ta same shi mutum ya dinga makarkata fa qala lahu sai manzon Allah yace yace da shi hawin alayka kai nutsu sauƙaƙawa kanka fa inni lastu maliki ni ba sarki bane sarakuna ne an je gaban su za ka ga ana makarkata kila saboda baka saba zuwa fada ba sai ka kila kuma saboda wani asraransu da kaza harkan karanta musu suratul kahfi a fadar su dan lauɗal'ata alaihi la wallaita minhu firara kurjini dinnan da aka kaga kana makarkata ni ba sarki bane inna ma ana ibn imra'atin ni dan wata mace ne min quraishin ta quraishawa ta aqul qadidar take cin kilishi kadida mu mu ce mai kilishi su kwa larabawa suna da kadida gashi nan muna cin sa a wajen murtaniya makama kuma ana siyar da shi da ike kasashen su kasar zafi ce to naman rago karamar dabba da ake cewa naman rago kasan ba shi da karfi sai su lalle shi kaman kilishin su ci cire kitse amma su ci cire kitse sai su shanya shi a rana ko a igiya su shanya shi ake ko a rana ko a igiya banda jijiya banda kitse naman haka kuma za a fale-fale dai kamar kilishin haka amma ba a sa kuli-kuli ba a sa haka suke shanya shi a rana har ya kame ya bushe a rana nan to sai zama kamar ya dahu rana ta gasa shi rana ta ta busar da shi to yake na haka za su dinga cinsa ɗanye ne ba ɗanye ba ne yana maganin ciwon siga yana maganin abu hawan jini yana maganin abuwa ƙasar mai ƙasar zafi ce suke irin wannan kuma sun san yadda suke reɗe shi ba kitse a jiki ba jijiya a jiki duk gaba gida sukan daka shi ma sukan daka shi kaman barza kaman barza sukan daka shi idan su zuba a kayansu a ɗaure shi a leda idan sun sauka a wani waje kafin a kawo abinci kafin ka kaza kaza sai su ebo su dan zuba a kwano in sai a dora tukunya ataya din nan buta ataya din nan ta tafasa to sai a zuba shi a kwano kamar garin rogo sai a tittile mai wannan ruwan zafin sai a sai a tsiyaye ruwan zafin sai a dan rufe shi kafin an jima sai ga ya kumbura daga sai kuma a dora ataya ana ci ana shan ataya abun sai ka ji da daɗi mun sha cin wannan a wajen mun ta radiyallahu ta'ala to yana daga cikin ladabi mutum ma ba wai nama soyayye ko gasashe ka ita tana cin ma irin wannan kilishi din nan wai ashe cin sa ma wani ladabi ne daga mun sha cin sa wajen mun tashi radiyallahu ta'ala anha to mun yi haka wa an abi hurairah an karɓo daga abi hurairah radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi abu hurairah yace da kaltu suqa ma annabi sallallahu na shiga kasuwa ni da annabi sallallahu alaihi wasallam fashtara sarawila sai manzo Allah ya sayi wando sallallahu alaihi wasallam wa qala lil wazani yace da mai auna kuɗi kila su kasuwancin su na wannan lokacin nau'in yadin to kuma akwai wanda ya san kan kuɗin yadikan akwai irin wayannan kasuwancin abin a ce ɗauko abin da in ka ɗauko to za a ce to ina wanda kai kuɗin wannan nawa ne a ce kaza ne to sai manzo Allah ya ce da mai aunawa din wanda zai ba wai auna yadin ba auna kuɗin yadin din sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zin auna kuɗin wannan wandan da na abu wa arji kaɗan ƙara wa mai yadi kaɗan ƙara mai wandan akan kuɗin kaɗan ƙara masa wani kuɗin akan wannan abu wa zakara kissata abu hurairah ya faɗi kissa ƙala abu hurairah ta ce fa wasaba ila yadin nabi sallallahu shi wanda ya ji an ce a ɗan ƙara maka kuɗin nan saboda ganin wannan irin gara basa gashi ya ci riba gashi an ce kuma a ɗan ƙara sai ya tsalle ya zo ya kama hannun annabi zai sumbanta kaman godiya fajar zaba ya dausi manzo Allah ya fuzge hannunsa na ladabi ba wai dan baya so ba na ladabi wa qala sai manzo Allah ya ce ha za ta fa'aluhu al'ajimu wannan bai bayi ne suke aikata shi su laraba sun ce bai bayi suna nufin farisawa mutanen farisa mutanen iran na yanzu wanda ba laraba ba to kuma koma waye sunansa a ajimu wannan a ajimu ne suke aikata shi bi muluki ha da sarakunanta walastu bi maliki ni ko ba sarki bane inna ma ana rajulun minku ni mutum ne daga cikin ku sallallahu alaihi wasallam thumma akaza sarawila samar sa nawa Allah ya dau wanda fa zahamtu li ahmilahu sai abu hurairah sai na tafi in je an karbi wanda in dauka masa faƙada sai manzo Allah ce sahibu shay'a haqqu bi shay'i mai abu shi zai dauka ayansa Abu Hurairah ya ka dauna ka kai ma mai abu shi zai dau abin sa an ya hamila ya aure to nan malamai sun yi ta magana shi wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wando galibin su dai galibin karatu da manzo Allah bai taɓa sa wando ba gashi dai a kasuwar Banu Kainuka din nan kuma ƙarshen rayuwa manzo Allah ya je ya sai wando kuma ya yi ta'aliki ya ce wannan ya dace a sawa mata shi saboda abu ne na rufe tsiraici ko dai namiji ya dace ya sa wando amma mace ma ya dace ta sa ta daura zani kuma a kai in kama mu al'adun mu ne mazalla ya ce abu to wayan suka ce mazalla bai taɓa sa wando ba wayan suka ce ah to ya siya kawai dan ya kalla yanzu kuna so ku ce ya siyi wandan nan ne dan ya kalla kawai ala'ayi halin wa'anda suka ce ya sa kaɗan ne wanda suka ce ya sa kaɗan ne amma dai alal hakika ya tafi al'adarsu ta larabawa ta sa zani din wannan kwarjalle irin wannan abu da mun ɗau harami ake ɗaurawa gashi nan kowa ya je hajji yanzu da ya ɗau harami sai ya yi wannan al'adar ya sa mun je da wani tsoho Allah kila yana da rai bai da rai Allahu a'lam tsoho ne ko a wannan lokacin wajen shekara 80 da wani abu ya'yan da suka kai shi duk gaba ke daya waje aka ce za a ɗau harabi a ɗau harabi aka ce to ya cire duk wando sa ya ɗaura ya ce tsirara ma'ana ake so ya faɗa shi ya ce wallahi ba zai yi tsirara ba ce ai haka na hukunci ta wallahi sai dai ka ai hajji ai dai ina kuma da za a ce min alhaji iyayenmu ne fulani wallahi ce wallahi dai in ba zai yi hajji ba ai dai ko dai bai yi ba dai ko ya koma dai alhaji za a ce ma dai ko rikici kace kace da jikoki da abuka hayaniya dai Allah ya sa na zo shiga na gani na kalli tsohon ya huce shekara tamanin farilla ta huce shi shi yanzu asirun lahi ne jama'a wannan tsohon da tijan shi yanzu wa'annan abubuwa duk ba ba abu ku ɗaura mazanin saka dama wandon kusan iya ƙauri ne irin kafi shanu ya ɗin nan ko ne ne kaza kaza shi kenan haka ɗaura mazanin sa kaza ikon Allah ma sai gaya sun da suna cewa ina malamin nan ina wanda ce lafiya lafiya ce ai ka nuna karama wallahi da muka je duk kashi a harabi ba dan yana da wando ba dai na da duk kashi a harabi duk ga baki da mun taho daga madina kuma dai har yau mun to daga madina za mu zo maka aka zo ziduwa inda aka kwaɗin nan ga sanyi ana cikin sanyi yan ba ni na iya yan wa'azin nan haka suka fitar da jama'a mutum yana sallah yana wu wu wu wu wu tun da daga wani bafulata ne zai fita ya da ya ce kai wannan sanya isa da ta wallahi mu ba za mu iya wannan sanyin ba wayanda suka saba da sanyi ma ga ina da daji ya ce ra aka zama ma a mota sai da gari ya dan sha aka aka dawo ku kun yi sallah muka ce yi kuma ba ruwa gaban ɗakin lalatattu saudiya ba wani waje ba ba sai dai zidowan ne nan inda motoci suke faki ba ruwa ba ta za haka muka ikon allah ya da muna tafiya saboda tsabar iska da abu hattan fon din ya cire kaya dama jakunkunan duk suna can saman mota daga kayan mu zai wadi kai mai mota ka tsaya ga aka yi ta ihu karan mota safa ce irin mai cin mutum arba'in kaza kaza sai da mota ya tsaya za a ɗaure ka ka sana ce to dukkan mu sauka mu wanda ba mu sana mu yi tsarki mu komai rana ta dan fito gari ya dan yi dan dumi kaɗan muka wasa muka yi tsarki muka yi abu ana ta aiki diga waya sannan muka yi sahu muka yi rakata da fajr muka yi sawa ce wai mutanen nan me sallar me suke yi ne wani ya ce sallar asuba mana to da zuwa ce haba ina za su fita yadda kuka wahalar da mu ga kohon na ya ce ya ce malam wato ka fahimci addini ka fahimci addini a wayannan sun mahalar da mu so dai ba mu rabu da shi ba tun da dai wajen mu daya wata rana je ban ɗaki an gama aikin haji irin jirgi bai an kifi kwashe mu a jejin da mutane duk sun kashe kudinsa ana ta surutu ɗakinsu ana ta surutu wannan ya ce kudinsa ya ƙare shi yanzu yawa tsoho yana ta dariya a kan shimfiɗa na zo shiga ranar lura da magana da ake na kalle shi na gane sai ya kalli fuskar wanda shi ne ma abin dariya amma ya kwashe da magana ga na ce o baba kenan kai kowa yana ta maganarsa kai ko kana ta dariya ice zo zo yaro zo zauna ice da ni zan tafi gida da kaina da yanzu ina gida amma kai ni za a yi to tun da kai ni za a yi ina ruwana ran da suka ga jahaba na ce to ai baba abin ba na kaiwa ba ne na kudin kashe ce to wai sa su kashe kudin su Allahumma salli ala Alhamdulillah. wannan ba za ka zo garin mu yana ba ka sa